ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na min hajjul muslim kuma za mu tashi a darasi na goma sha hudu ne yau muna karatu ne dangane da magana akan imani da mala'ikun Allah ko malam ya kawo bayanai ta tun da ya gabata dangane da hujjoji na Qur'ani da hadisi da maganganun magabata na kwarai game da samuwar mala'iku cewa akwai mala'iku halittu ne da Allah ya yi su daga haske ba sa ci ba sa sha ba su kuma da sha'awa za mu tashi a kan al'adunna al'aƙaliya hujjoji na hankali da tabbatar maka da cewa lalle akwai mala'iku ya ce abu na farko innal aqala لا يحيل وجود الملائكة ولا ينفيه ملك تمنى hankalin ɗan adam ba zai iya kore samuwar mala'ika ba haka kai mutum ce ba wani abu da suna mala'ika yace ba zai ba a hankali in dai lafiyayyen hankali saboda bayan da zai kawo maka dalilai na hankalin da za ka gane cewa ko a hankalce lalle ka yi imani dole akwai wani abu da suna mala'ika halittu ne masu zaman kansu da kuma aikin da suke da ubangiji ya ce li annal aqala saboda shi hankali la yahilu an yanfiya illa ma kana multaziman ko haka ne ko istima'al addiddaini ita shi hankali baya iya kore samuwar wani abu wanda yake a hankalci abin akwai alamomi ko dalilai ko hujjoji da suke samuwarsa matukar abin da lalle akwai maganarsa ko akwai bayanai a kan shi to hankali ba zai iya kore shi ba ko da hankalin baya gare shi ina fata an gane ya ce ka ka kauna shay'un mawjudan wa faqudan kamar a ce a hankalci ga wani abu a lokaci guda akwai shi kuma a ce babu shi kamar a ce da akwai da babu a gaba ya haɗa buɗe ba sai fata an gane in dai akwai to akwai ne in ko babu to babu ne amma sai abu zai ɗauki tuffa biyu a lokaci ɗaya kuma hankali ce wannan abun babu shi ba zai yi ba to ba a yarda da wannan ce ko da a hankali abu ne wanda bake da wahala a ce hankali ka da shi to yana miki ya ce fi amin wahidin a ce a lokaci guda ga wani abu akwai shi kuma ce babu shi a rasa shi ya ce au mene ne na ƙidaini ko kuma samu abin da kishiyoyin juna ne a asali kishiyoyin juna ne ba sa haɗuwa a ɗaya kamar duhu da haske a yi masa ɗagu ɗaya ba dole ɗaya ya zo a kore ɗaya ba taɓa haɗuwa a ɗaya ba da hatsi da duhu na mata an gane ya ce ta wujudin mai ko azulma wannan kamar a ce ga haske kuma ga duhu ma'an ko tare a lokacin a ce yanzu lokacin da muke yanzu nan ga haske kuma ga duhu ba zai taɓa yi a sama ka ba yanzu ga macin haske in an kashe fitilu gaba ɗaya sai duhu kuma yanzu amma sai a lokaci guda ga duhu ga haske sai baya yiwa saboda hankalin da Allah ma ya tabbatar akwai mala'ika to kuma zo ka ce ba mala'ika ba ko ba aya ba hadisi shi ne abin da mala'ika so ka maka aya za ta gaishe yace masala wal iman bi juri mala'ika la yastazimu shay'an min dalika abada yace yin imani cewa akwai mala'ika baya daukar waɗannan ma'anar cewa ga wani abu akwai shi babu shi kishiyoyin juna ne kuma tare a lokaci ɗaya ya ce a ɓangaren yin imani da malaka babu wani dole ka yadda kuma ka sakankan da cewa akwai wani ha- waɗansu halittu ba suna mala'ika na fata an gane yace misali kamar abu na biyu yace idza tara id kana la musallam bihi ladai tafatul uqala yace domin abu ne da duk wasu masu hankali sun sallama sun yarda sun yi kauya أن آثار شيئا يدل على وجوده cewa alamar wani abu a samu wata alama dangane da wani abu yana nuna maka cewa akwai abin kenan na fata an gane bari ka jibra da malam zai kawo a musulunci yace duk ina ka samu alama ta wani abu to tana nuna kan cewa lalle akwai wannan abu yace fa innal malaika asaran kasira to su mala'iku suna da alamomi da yawa tattali an ko jujuri wanda kuma an fasa lalle akwai su akwai alamomi da yawa daga an faɗa za ka gane daga lalle to eh akwai mala'ika babu ko ba a ja maka aya ko hadisi ba za alamar cewa wannan alamar har na muka cewa ashe akwai wani abu sura mala'ika ko ya ce wato akidu kuma waɗannan alamomin suna tabbatar ma lalle lalle akwai mala'ika babu ko shakka a shi ya ce mai wani zalika daga cikin waɗannan alamun ya ce awwalan abu na farko ko usulul wahayi min al-anbiya ta yadda ake samun wahayi zuwa annabawa wannan alama ne akan cewa ashe akwai wanda yake ake aiko da sakon wahayin daga Allah ya kawo shi annabi to wanda yake ta wannan wahayin shi ne mala'ika inda kowa hatta wanda ba mutum da cewa addinin da musulunci yake tafiya a kansa ko addinin annabawa lalle akwai wanda ake bai saƙo ya kawo su annabawa na ba ta gane ko da ba musulmi ba ne shi ya yadda cewa abokansu ‘yan aike da Allah ke sakawa tsakanin shi su bahar wata'ala da kuma bayan saƙan su ne abin annabawa to wannan alamar ta sawa cewa wannan sakon Allah ne da wani mutum ya zo faɗe shi a matsayin shi na annabi to waye turo masa sakon wa aka turo ya gaya masa to shine mala'ika da yake kuna ganewa haka suka yi haka malaka faɗa yace to har nuna maka cewa lalle akwai mala'iku tunda an samu wahayi da yake zuwa wa annabawa wal mursalin da kuma manzannin Allah iz kana غالبا ما يصلهم alwasa ko yasru arun alalim yace saboda galibi sakon da yake zuwa gurin annabawa da manzanni ana samun sa ne ta hanyar ruhul amin shine malaka jibril shine dan aikan da Allah ke turowa daga cikin mala'iku ya kai wa annabawa wahayi shi yasa lokacin da manzo Allah ya ga mala'ika jibril a kogon hira ya dawo gida yana jin tsoron cewa ko aljini ya gani yake faɗa matarsa na Khadija to a lalle ne ina tsoron kar na gamu da ajin ne buɗe mai ido ta ce masa a Allah ba zai walakantar da kai ba ba na duk mutumin kirki ba zai gamu da shaɗan ba dan ajini shaɗan ne ta ce bari ma in tabbatar maka cewa abin da na gani ba aljini ba ne aka ce a wata ruwaya sai ta fara ta cire tallabin kanta ɗan kwalinta ta ce kana ganin sa ya ce ba na ganin shi na gaya maka ba aljini ba ne domin da aljini ne cire kallabi ya ga tsirancin mace zai tsaya ce kai gaba da kallon abin da yake amma lokacin ba su da wani ilimi na wahayi ko abin da ilimi na annabawa za ta tabbatar mata cewa ba aljani ba ne mala'ika ne ta ta ɗauke ta zo mu je gurin wani daga cikin dattawan da ya rubuta a taura tun a zamanin jahiliya dattijo ne mai ilimi da ya shafi na a taura a wasu lokaci suka kuma ta ce masa ta faɗa bar ba shi labarin abin da ka gani shi kuma ɗan babban ita kadija ne yana matsayin kamar don kona na kadija sai dai ba shi labari ai ga shi na ga kaza na ga kaza na kaza da ya taurari manzon Allah da bayanan da ya masa sai ce masa hazan na musu da ne munzira ala musa wannan abin da ka gani shine mala'ikan da ka turo wa annabi musa sun kuma kunta da ka faɗa irin su da cikin al-taura har ka tabbatar wa zarar cewa ba aljani ya gani ba mala'ika ya gani a lokacin fa ba musulunci na ba ta kare ba mu ya ce kuma ina ma ina raye da karfi na sanda za a kore ka a garin maka da sai in taimake ka da ba ka goyon baya in baka duk abin da ya kamata ala ayi halin ne ya tabbatar mu zala cewa mala'ika ne kuma ga dalilin da ya amfani su ai shi aka saukarwa annabi Musa ake da dukkan annabawan Allah ana turo musu wahayi ne ta hanyar mala'ika Jibril kamar da Allah mai bada labari a Qur'ani ina fata an gane na ne Ruwan ya ce Jibril alaihi salam ya ce al-malakul muwakkil bil wahyi shine malakan da Allah ya wani dan cewa na kawo annabawa wahayi ya ce wa hadha atharun zahir wannan ku alama ce a bayyane la yunkiruhu ba la yunkaru ba mai inkarin duk duniya kowa ya san akwai annabawa ko da ba musulmi ba ne in dai yana da alaka da ilimi da kowane irin bincike da ilimi zai da su akwai annabawa annabi wane annabi wane annabi wane to waye ta kamar sako daga gurin ubangiji shine malaika jibril ba mai inkarin wani ya ce wa ko wa huwa mutabbitin tabbatattun abu ne ba mu'akkidin ya ce abin ya tabbata babu shakka cikin sa yuludul mala'ika da yake tabbatar maka cewa akwai akwai mala'iku kuma sakon da Allah ke bawa aka annabawa ya nuni cewa lalle akwai mala'iku da su suke kawo sakon daga Allah zuwa annabawa yace abu na biyu da zaka gane cewa akwai mala'ika yace wa fatul khala'i bi kamadil arwa ko arwahi mutuwar da halittu suke yi ta hanyar an zare rayuwarsu haka kawai mutum yana tafiyarsa ko yana zaune ko yana bacci ko yana uzurin sama na rayuwa haka kawai sai faɗi ba rayuwa babu dalilin komai da za a daji inda za a je harkar likitanci da da binciken ilimin lafiya ba za a ke dagara shi shi ta sai mata ta ya riga ya mutu to ku dawo da ran shi mana ba a hannun sai yake ba to waye ta karɓar mun da ran na ba ta gane da Allah ne amma su waye suka su taimar aikin mala'ikan mutuwa ko malakul maut da shi da mataimakansa ya tabbata a hadisi idan mutum zai mutu sawa'un musulmi na kuma mutumin banza ne za a saukar da mala'iku iya ganin sa shi zai gan su da yazo mutuwa zai ga mala'iku iya kallon sa ga sun duka iya da yake zaune idan mutumin girki ne zai gan su a sura ta mutane kyawawa fararen mutane masu farin kaya masu kanshi masu fara'a ko suna rarrashinsa suna ba shi haƙuri cewa kada ya bakin ciki da mutum da zai mutu na yin bakin ciki na rabuwa da duniya sannan kuma yana jin tsoron lahira saboda bai san da yi ne a wani ba yi tsauka ba san mutuwa ba amma da ka da garantin cewa kai lafiya kalau da alahira domin abin tsora mutuwa kuma ba wani abin tsora cikin ta yi amma da ma galibin shine baka san me za ka je ka samu a can ba yasa ake jin tsoron a mutu tunda ba za a dawo ba kuma za a maka hukuncin duk abin da kai a duniya ne wai su fara bashi hakuri cewa ka daina jin tsoro na zuwa lahira saboda idan ka je lahiran ma cikin mu za ka na zama kuma yan ka saba da mutane tukuru da bakaje ga su ko kuma ka da mutane farare kyawawa masu kyan fuska masu kaishi masu fara a ga abin ci gaba ne a yi ko bacci kai ga farjin mutane farare masu fararen kaya masu kyan jiki masu fara'a ai abin albishiri ne wannan amma gabar ta ga wadani wani dan duku ya ya hada gashi da abin nan gira da waye ko ina ga irin sa jajawar har yana yin wani gulu-gulu kaga ai akwai matsala a ci ai in ka farka ba za ka yi koma bacci ban kai ba ko yau rasu ba mutum albishiri da zuwa aljanna kuma su kaɗe bakin cikin rabuwa da duniya dan ba asara zai in kuma haka sun haka ne zai gansu mala'ikun amma a sura ta munana abin tsoro baƙaƙe masu zanƙiro ba fara'a ba wani sauci har ma suna marin wani amma har fuskokinsu amma har gadon bayansu da mazaunansu saboda munin aikinsu Allah tsare to kaga ce hujja ta biyu da zai maka akwai mala'ika shine mutuwa da halittu suke yi ta hanyar an zare rasu fa innahu atharun dawud yace wannan wani alama ne a bayyane dalil ala wujud malakul maut yake nuna maka akwai mala'ikan mutuwa wani jinya zai yi akan da zaka yi duk a duniya a ƙarshe a ce wannan sai dai ku yi hakuri mutuwa zai in ka samu wanda ilimi ma yake da shi ne yawa a likitanci zai ce wannan kawai nan da awa kaza zai mutu kuma da ake Allah ne iko ne ya ara mu mutane ilimi sai ka ga abin da ya faɗan galibi kuma ya tabbata ba ana yi ba yau sannan ku bar shi ku kuma da shi gida kawai kawai mutuwa zai kar ku ba shi komai ma kar ku kashe kuɗin ku a banza mutuwa zai ko mutuwa zai lokaci yayi wani kuma lafiya kawai da tashi ba wani alamun mutuwa ba kawai haka kawai ba accident haka kawai ya faɗi mutu an yi babu adalci sai ba haka wannan yana nuna maka akwai mala'ikan mutuwa wa a awalihi da mataimakansa ya ce ƙala ta'ala shi ya sa ma Allah ke cewa kul ya tawaffa kuma lafar mutu lafi wutsalar ka ce musu mala'ikan mutuwa daga wakiltar da shi ga karɓar rayukan ku da shi da jama'arsa sun sai karɓar rayukan ku Allah ya wakiltar da shi ake su ganin shi a duniya karɓar rayukan mutane lokaci ya yi sai a zare wannan sun fi su ko tsawo an kashe matata shi kenan to ya mutu ba ta magana an gama shi kenan ya ce abu na uku ya ce shi ne shubzul insan min al'aza min azal zani wa shayahin kariyar da na yake samu ana kariya daga cutarwar aljanu da kuma shaidanu ma'ana manyan arna a cikin aljanu mugayen aljanu haka Allah zai baka kariya daga sharrukansu inda Allah ya faɗa mana cewa shi aljani yana ganin ka inda kai baka gane shi kuma ya faɗa cewa yana shiga da shirka duk inda jini ke shiga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba addu'o'i da neman tsari ba Allah baka kariya ta hanyar saka malaku su kare ka an za ka ga mutum cikin aljini da yawa na ba ta an gane shi sa wanda baya bin sunnar manzon Allah ta hanyar karantarwa da manzon Allah yayi zaka yana gamuwa da matsaloli iri ka kula duk wanda yake da kirtin aljinu a hatta a cikin mata za ka samu tarihinta ba sa yin azkar sai ka ji an ce maka wallahi ku ne kokarin addini to ba a ki ba tana yin azkar din safi da la'asar a ka'ida da manzo Allah ya faɗa ko ka samu babu dan ku zai manzo Allah faɗa abu a sama ga su suna yin addu'a eh to amma yaushe a ko ta ka take ta bayan sallar asuba in ka faɗa bayan asuba misali a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa ka faɗa su uku kaɗai sai Allah baka kariya har zuwa la'asar in ka faɗa bayan la'asar kuma sai Allah baka kariya har zuwa wayewar gari ina ba ta gane to ya samu waɗansu ba sa yi amma zai ga su addu'o'i daban-daban daban babu ire-iren waɗannan na waɗannan kariya shi sa shedan din ko aljin zai shiga da shi wani lokaci kuma rafkanewa da mutum zai ya manta abin ya ki faɗa a ranar ko a wuni sai bala'in ya same shi amma in da ka jimanci waɗannan alkarin da manzon Allah ya koyar kana yin safiya da mareci to Allah ba zai sallata kuma shaitan ko aljani a kanka ba yana da wahala ta gaske Allah ka tsare imani yanzu kaga wannan kariya da Allah ke ba mutane na cutarwar aljanu da kuma shaitanu ko wane ne wa shururihima da kuma sharrinsu ya ce tudal hayatihi iya tsawon rayuwarka Allah baka kariya ya ce wa huwa ya yi shi bai kuma alhali shi dan adam yana rayuwa a tsakanin aljanu ne da masu kirkin su da kuma mutanen banzan su amma Allah sai ba shi kariya daga sharrin su wa yaryani suna kallon shi wala yarahuma amma shi ba ya ganin su dan adam ba ganin aljanu to sai Allah karantar da kai ga abin da zaka yi sai Allah ba kariya ka shiga ban daki za ka yi uzurinka ka cire kaya sai ka ce bismillah kafin ka kare cewar ka bismillah sai Allah toshe idan duk wani ajali ba zai iya ganin tsire din cikin ka hadar wannan bismillah da kai Allah sai ba ka kariya ba ga wanda bai sani ba haka kullum ta tare shi an ce kaza an ce kuma gashi yanzu wani musiba ta samu mutane ko aljanin ma dama ɗakin mu da mutu kwana da su a to ban ɗakin ka a cikin ɗakin ka ina da kuma zama aljanu ba ban ɗaki ba ne a to kuma kuna kwana da su kenan to kaga idan baka yin addu'o'i da yawa abin da wahala ke sannan kana kayan su su fakara a gidanka ko da yaushe kana yawan karantawa to ba zai iya zama a cikin gidanka ci aljanna Allah zai kore shi to haka duka waɗannan waye wa su waye ake turuwa su ma aikin wannan kariyar su ne malaiku sai Allah ba kariya ta hanyar turu malaiku su kare ka ya tabbata a sunna cewa duk wanda ya zo kwanciya yayi alwala ko ya karanta abin kursiyu ya kwanta za a ba shi bodyguard na mala'ika har garin Allah ya waye a ina dai zauna bodyguard din a tsakanin jikinka da rigar ka kun ya funka da hanyar ruwa da shi ba wani abu da za a yi na bala'in da same ka Allah ne faɗa ko mun yi imani da haka dama ce ba ta sallah ba ce ita wani alwala ana so ka yi ta lafanta kawai ko da ba za ka yi sallah ba ita shi tikitin zuwan malaga shi da ka yi alwala sai a turo maka shi in ka ƙi alwala kuma haka shi kenan shi ba zai zo ba kenan Allah zai baka shi har garin Allah ya waye kuma ko da ka ta cikin dare ka yi uzurin shiga ban ɗaki alwala ba ta karye ba da ba ta sallah ba ce ta yi na mata an gane dama ta koyar da dan ayi bacci aka yi so sai ka kwanta da ita sai ka ga kana bacci ba komai ma zai iya faruwa ko to dai tana nan wannan ba zai sa ya gude barka ba tunda ka yi kafin ka kwanta don ka je ban ɗaki kai uzuri ka dawo za ka sake yi suka ce ba za ka sake ba ba sai ka sake ba yin farkon da kai ka biya kuma Allah zai baka wannan kare har garin Allah ya bani Allah kare to haka sai aka koyawa kanka da iyalin ka yace na miki wa yaqdira bi ala alami ala aziyati suna da yako cikin da kai wala yaqdiru ala azahuma amma shi dan adam ba zai iya da aljini ba dan da baya da shi in banda kariyar Allah kaga wa zai baka kare daga sharrin aljini shi kana ganin yana ganin ka ta ko ina kai baka ganin shi ko to haka shi ne suka jimanci addu'o'in da manzo Allah ya karanta sai Allah baka mala'iku suna kare ka dama da hagunka har ka kammala yau cikin salama da izinin ubangiji ya tabbata a sunna cewa duk wanda zai fita a gidansa in yace bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah fadar wannan addu'ar da kai zalaka cewa Allah zai turo mala'ika ya faɗa maka kai ne ba ka je amma zai faɗa maka cewa kufita wa hudita wa wuri za a biya ba bukatunka kuma za a shirye ka kuma za a kare ka in ka fito aljanu suna da su biyu suna uzurin su sai ɗaya a ga ya tsalle ya faɗi kare farfaɗiya sai ta musu me yasa ne ka sai wallahi wani ustaz ne da addu'a ya mangare ni shagunan karfi ne na ubangiji da ya baka saboda ka bi sunar manzon Allah na fata an gane za ka je har ka dawo in kana so kuma ka cika dan musulmin duniya sun yi yawa a yanzu ko kar ka fito wani ya shawo gumbinsa yana kan mashin ya make ka Allah ba zai yake ba sai kuma ka tsaya bayan ka zo ka ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw kudlama aw azhala aw yuzhala alayya daga kuta za ka je ka dawo lami lafiya in ka da gida kuma bismillahi karanta wa bismillahi waladna wallahi rabbina tawakkalna ka shiga da bismillah ka kuma ka ranga da sallama abu ne mai sauki gashi ga kuma tarin lada duk wani shedan da ya biyo kare shi gidanka ba zai shiga gidan ba rana zai ce wa arzuniyan kwansa ba mu da gurin kwana a gidan nan saboda kai wannan addu'ar kuma kai sallama in ka shiga ka maka abin da zaka ci in kai bismillah to zai ce ba ku da gun kwana ba ku da abinci a gidan nan kage duk Allah yana kare ka saboda kana bin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kare yanzu haka shi dan adam ba shi ya kuka da azumi ya ciya au hatta dafa sharrihima sai dan adam a karan kansa ba shi da ikon ma kare sharrin azumi ba shi da shi suna da masifu iri daban-daban yanzu ga lokaci kawai gidan mutane haka kawai sai a ce gobara mana yi ba ana gama kashe ta an kwashe kayan babu wani alama na gobara fa ba wutar nefa ba wutar murgu ba komai kuma sun ta kara kama sai daga a lokaci da gida an yi gobara a yi su kusan goma ba ana yi ba ba ga dukkan shirin ne a cikin ne to sai a ji abin cika menene yake faruwa a gidan nan su mazauna gidan menene alaƙar da ƙur'ani ma tukun farko yaya me ya faru haka to sai daga an samu sauƙi shi ikon Allah amma ba da za ka bi karantar manzon Allah ka karanta suratul baqara a gidanka ka yi addu'o'in ka duka kuma samu wannan a gidanka ba zai ba zai gida ne ka tuka yi da kada kade da kalle kallan bala'i dama da mace har ma kadan din gaba ɗayan sa to kaga kuma shi kenan ko Allah ka kare mu da zuwa arba yace dalil yace wa ilami dalilun ala ko menene kullun hafza lil insan to ce to wannan kai dan adam ba ka iya ganin aljani ba za ka tsar da shi ba ba ma tsarwa ba in yi ma wani bala'i na wani musifa dan mai maka ita ba za ka iya tunkuɗe bala'in ba amma kuma ga kana rayuwa babu wani abu da ke samun ka yace wannan ma hujja na kanta ashe akwai masu kula da kai kai sai kare ka daga wannan bala'i su ne mala'iku da Allah yake ba mutane kirki don su kare su da tilil insani masu kare dan adam daga cikin mala'iku ya fazo lahu suna kare shi wa yadfa'una anhu suna tunkuɗe mara masifu da bala'in da yake tunkarar sa kayi wancan azata bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah haka mun sai kace a sake sai mala'ika ya ce ku fita wa ku fita wa ita kaga Allah maka a tsatsin mala'ika kayi addu'a mala'ika ya maka shi ma addu'a ya maka ma albishir kuma ka fita ya raka ka a ka samu escort kenan to dan da baka yi ba kaga ka samu wanda yake bin Allah yake bin sunnar manzon Allah rayuwarsa ba ɗaya take da wanda babu sunna ba yi ba ka taɓa zai suna wata daina mutum da ya ɗan ta'adda ɗan taɓar gaza za ga al'amuran suna lalacewa wani lokaci komai sai rurguje masa amma wanda ke ƙoƙarin bin sunna da kiyayewa za ka samu duk abubuwansa akwai nutsuwa a ciki kuma akwai albarkoki a ciki ko bai tara dukiya da matsayi ba ga yi cikin nutsuwa da haiba mai kyau din da zana sha'awar ganin su amma wani ga komai din amma ba a ba da wannan saboda yanayin ƙin bin Allah da yake da shi Allah kiyaye ya ce ƙala ta'ala shi ya sa ma Allah ya ce ko lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi shi dan adam yana da mu'aqibatun mala'iku masu maye wa juna wannan su kare shi lokaci kaza wannan su kare lokaci kaza ko kuma akwai mala'iku masu bin dan adam a duk inda yake suna mishi suna mara aiki ne ba shi kariya ya faɗo na gobe amurka suna kare shi amma a bisa umarnin Allah idan kana bin Allah ka bi sunnar manzon Allah sai Allah ya turo maka mala'ika duk inda kake mu'minin ka akwai mala'ika mai ba kariya suka ce malaman tafsiri shi yasa idan akan wannan ayar wani lokaci in an rubuta wata kaddara ta gamuwa da wani danja to sanda abin zai faru kuma addu'o'in da kai da yawa ba su kai a tunkuɗe wannan bala'in ba dole sai ya faru da kai kaddara din kuna ganewa to sai Allah ya kawar da mala'ikar a gurinka kawai ka je ka ga wani wannan musibi duk ba godiya za ka yi ba inda ya tsaya kan dukiya ba ka sai ka wuce dai gaba kayan ka kawai to shine bambancin mai yin addu'a da wanda bayan addu'a kuma a cikin mutane ya zaka san mutum zama mai yawan addu'a kullum ka zama mai yawan addu'a roƙon Allah akan Allah baka kariya da kaza wanda yake da ko iyaye a raye su biyu ko daya to Allah ya masa gonan zaje karfi yanzu ya mance ne tun takar kafin mutuwa tare ba su amma har ka yi asara kana da uwa a raye ko uba ba ka musu abin da ya sarka ma addu'o'i na alkhairi kullum wani mutum ya yi asara duk duniya duk girman mutum a imani da ilimi a yanzu a doron duniya in yi maka addu'a ba lallai ba da Allah karba ba wani lallai a ci amma mamar ka mahaifiyar ka da ta gare ta wannan kana kamar ita yar kauye ce ko ka san yin shirin matasa ya rena mamarsa sun ta ce ya Allah ɗana kamar kaza kawai an gama kawai an shigar kawai lokaci ne in bai ba kawai ta ga bai ba amma ta shiga da kuma musamman a ce an yi sa'a ta yi ne akan jin daɗin abin da ta mata ba ta yi don dole ba ne ka sa kwanta da ke ɗaɗin dole ko za Allah hira da yi da ka gani kiran da dama ba ni abin da Allah ce Allah sauke Allah sauke amma ka yi abin kirki da daɗi ya Allah tsana wani Allah ka warkar Allah ka kwashi gaba da za ta muku Allah ya ba albarka Allah raba ka da bakin ciki Allah shi zuriyarka akwai abin da ya faru ka tambayi wanda ba shi da iyaye yanzu a duniya da ke jin bakin ciki rashin wannan addu'a Allah ba da yukan gyara wa ko bayan da babu addu'a yadda ka yi addu'a ta yi kawai tadalci ne ba a so roƙi Allah abin da zai iya amma ko baya yi ko yawa ya Allah ka ban kuɗi kamar dan ku ta ganin ta'addanci ne kuma ka gidadanci Allahumma rzuqni imatanci a gaba lafi a ciki amma duk wanda roƙi Allah da kyakkyawar niyya Allah ya karba insha Allah in ya tafi kada karba addu'a yana cin halayya kiyaye wani lokaci ai bukatuwa ke sa har sai ya faɗa addu'ar ayi wani lokaci ya shiga damuwar da ya rasa ma ya zai ran shi ya kasa nutsuwa haka gaskiya har shi ya faɗi bukatar tashi bai sun ana jibi kuma ba ya dan aji bane da ba ya dan aji bane eh so haka wannan ba za a ce ya kuskure ba ina fata an gane to shine saboda wani zanzan ai musiba ce shi sa Allah ma ya kasa jinjina da kirari yace amman yujibul mudarra idza da'ahu yanzu akwai wanda yake amsa addu'ar mutum ne ga cikin tsananin damuwa in yi kira shi an roƙe shi eh in ba Allah ba babu to wani lokacin wata damuwar ai za ta yi abun in ka shiga wani bala'in fa in ba karfi wani da ta kai dama duk abu za ka kuma koya mutu ko Allah mutane wala ana faɗa ko bai faɗa ba amma ran yadda ko da ma haka wanda zai ce maka wallahi da na san inda ka hangu sarki kiyama yake wala ran busa kawai a tashi saboda ya shiga danja to amma hakuri za ka yi ka yi addu'a zai wuce to an ya riga ya damu da shi ya shiga cikin damuwa da shi damu a mutu kwaya wuta ne to ya ce ma wuta kuma mutu shagun kowa ai ba kowa wani ke hutawa sai wanda ya fi Allah yi ai agun wani mutuwa bala'i ta yi daga ya wuta shiga bala'i kuma har illa ma sha Allah yasa mai wakar mu na sai ce wai rayuwa babbar rabo kun bai sabo don ya tuwo yana ko ka gani ya ce abu na hudu azamu ya ta shai'in lidafil basri a wuli mai faƙadil istidadi kami ru'yatihi ya ce lishayin la yunafi wujudu ya ce idan idan ka baya ganin wani abu saboda raunin da Allah ya yi ido mun sha bada misali idan dan adam to idan koma me ma yana da limit da Allah masa akwai iyaka da Allah ya masa yanzu duk yadda mutum yake da kai kun gani ko yanzu ba dare ya shigo ba to a tsayar da kai a bakin titin da ba kowa ne ba komai a gaba kawai fili ne a sai ka hangi daga bakin kasuwa zuwa kwaleji ba zai hangu ba ba zai hangu ba saboda kai ko zuwa bakin tiya ba zai hangu ba daidai da gashi saboda karfin da Allah idan ka akwai adadinsa soyi don idan ka kwayar ido baya iya ganin wani abu saboda irin launin da Allah ya ido mana limit din da masana adadin ga iya abu da zai iya gani ko kuma don babu wani abu da za a iya haskawa a kalli abun kamar microscope da ake kalla a kallo ɗin su manyan abubuwa ko to sai ce ka ce babu wani abu shi kenan yanzu aka baka wani tabaro na musamman na mutanen sayi masu kimiyya suka baka ka saka idan kamar haka yanzu za ka ga wasu abubuwa suna rayuwa a cikin masallacin nan da ya saba ka tsoro domin ka tare ba za ka ga komai ba saboda yaran ka ba zai kalli abin amma ka saka wannan abun za ka gansu suka ce zo misali wanda yake rayu wanda yake rantsa su thesis zai ba bayani a kansu atom wani abu atom suna faɗansa atomic theory wani abu ne kamar ka ce ƙwayar zarra a hausa a ido ba gane shi ido ba gane shi in kana ɗaki ana ta hasko ɗakin da rana kana bayan kyaure ko bayan taga da dan tsaga ta an shigo in ka kalli haske zaka yana da wasu abu suna tarawa a ci wani irin da ci haka in ka sa hannu ba za ka kama shi in kuma ka rufe ranar babu a hasken ya zama inuwa ba za ka gan su ko kuma ruwan da aka yi a duniya sai ka kalle su ba kura ba ce halittun Allah da suke rayuwar su kawai ta gara ina fata an gane to haga Allah ya yi abubuwa jiwa wanda idan ku ba zai kalla abin ba saboda da Allah idan ka daban akwai abin da aka yarda mar ya kalla a doron duniyar wa'anda kake rayuwa sannan ko shi ala din kayan na'urar ake kallon abubuwa shi ma kashe kashe ne kuma iri iri akwai da ka dauko ko ka haska akwai abin da ba zai iya gani ba shi ma yanzu ka tafi sa lab scientist din nan masu harkar laboratory akwai ajiyar illa iri daban-daban za a jajinin mutum sai likita ya rubuta wannan abu kaza ake so a gwada a cikin jinin ba ga da bai ga da ake aje masa wani simple test mai dan sauki haka wani sai a ce sai bayan wata ɗaya ma sai an ɗauko waɗansu abubuwa an sa wannan abun a cikin ya rayu tsawon wata ɗaya tukun za a iya gano menene a ciki sannan da wani irin mashin za a haska shi ma iri daban-daban ne yanzu ka ɗauki x-ray mashin da ake ɗaukar hoton kirji ko wani ƙashin cikin mutum kaga ai ba ba haske ba da kaman wannan ai wanda zai ɗauki mashin ɗin ba an yi liƙa ba zai ƙashin jikin da aka bane shi ba kawai za a yi wani abu ne a ɗauka shi ke an gama yanzu ka zai ci gaban da aka yi na duniya ma yanzu an wuce wannan mashin ɗin ko kuma za a kalli abin da ake so yin ma yake so a nan ka kula ai dan idan ka baya iya kallon wani abu baya iya ganin abu ko kuma ba ka da wani abu na na'ura da za ka saba da wata tuka tukar mace an kuma gashi na faruwa don ka tafi wani ta duniyar sun wuce wannan wayar su yanzu wannan ai wahala ce don kuma ke yayi ka rike wani kasa mai ne ka saka shi a ciki ba sun wuce wannan abu in kai da gurin masu harkar tsaro da wani waye dan abu ya dan kankani zai makala a wani gunsa ko a cikin kunnen su ko a cikin riga dan kamar maballin riga shikenan kuma zai ba da sako duk duniya kuma ana bibiyar su kuma zai ba da abin da ake so ba ya kare tsoron gasar royar sai zamani ya zo da abu to sai ka ce yanzu yanzu wanda ya mutu ya kasa latin in ka ce masa ga wani abu sunansa waya ana magana da mutum ana ganin shi ana kaza ana kaza sai ce maka ba zai yi ba amma daga shi mun gaina yana yi ba to nan gaba kaɗan me ya san abin da za a yi su fa tura fa suna kai suna tare ne yaya za a yi a tura mutum su kutum a waya da wani guri haka suke tare yanzu eh ah to da ake tura sako ake ce maka za tura sako za a yi mutum ba zai da ba shekaru kamar hamsin ko talatin ai pass ake yi wani abu sun ta pass sai ka je ka asalin gidan waya kamar wannan na jirgin namu sanar to a kuma injin da musamman da ake fasin da shi to yanzu ba a wani akawai aka tura sabon ka rubuta zai auna rage so duk tafi fa yanzu kamar littafin nan za a saka shi a wayan nan kuma tura wani shi kuma cikin minti uku za a yi gama wanda ya iya abu bai wuce haka ba gurri ya gama kuma a tura masa ko da zai buɗe kan tafiyan da kake karanta yanzu a gaban ka zai buɗe shafi ɗaya har ƙarshe kuma ya ga dama zai ya saka a wani abu sai a ciro mar shi ya zama littafi kamar haka ba ka bane yanzu to kaga zai to ka ga mutane da zai dace ba zai ba to yanzu nan sara yana tunanin dan adam da kansa a tura shi a waya haka yake tunani yanzu haka yake tunani tunda ana eh kallon bon me yawa a ya danganta suka ce suka ce me yasa ake kallo me zai jawo kallon yaushe ake kallo shine abin lura ka kalli bol saboda me kana son wasan bol zai hana ka lura da ibadar za ka lokacin kallon bol din lokacin sallar ka lokacin ibadar ka ko mutum zai yi sallar zai yi kalla ya shiga layin haram a cikin kallon bol za ka lissare shi dan bol din babu haramun da kallon ko na waye ka aikata haramun a cikin kallon bol din sai ka biya kuɗi in ba kuɗi ma kana kallon da wata ka zai hana ka yin zikirori kai asarori da yawa zai hana ka yin karatu kai asara da yawa sai sa bai da wani amfani to bai da wani amfani amma in na gane duk waɗannan babu su suka ce zaka kallon ba ni komai dama kuma da wahala a raba ka da wannan abu yau yanzu ga dama zaka wuta bol karfe biyar za a fara bol din ko shida za a fara kaga ba za ka yi magariba ba kenan dan za a zo za a kusa hafsin sama karfe shida da kusan minti arba'in da wani abu ne an gama magariba to ga araba ka da sallar ka da abu da yawa ne suke da suka da dan adam to shi yasa karka sa kare da ma wani abu a ranka ko wani sharhi ne kaje kana kaunar dan gol kaza dan yana tumfin da nake so shi kuma arne ga wani dan gol kaza a wani tim kaza musulmi ne ka tsane shi dan shi ya ci ba na yi ba ba ka haifin musu ba ko ga lokaci in za a yi bol kaza to za a zo akwai gulkin cata a garin nan dama sun kwan kone su biyu to Allah dan mura su Allah ba yan hizba da ma sai su kore su sai a je samari su biya kuɗi yau za a yi wasan kim kaza da kaza to sai kawai mutum sai baka shi yana cikin cewa sun wannan da ya ci yan kaza ne ya ci yan ƙera ya ci ko ce a yan da ya ci to sha dubu kan sai a sa kuɗi ta take in an gama wasan an tsaye a cikin mutum a ga aiki ta take a gama shi hude da yawa ga su marasa adai Allah tsare imanin ya ce wal alatura bi wuduhi a yanzu abin ana ganin shi gashi nan kowa na gana gane shi magana ta kare kawai gashi kan buga mu bada misali yanzu akan harkar wayan nan ko a da mu da tafi aikin haji shekaru arba'in baya in zai tafi aikin hajji ma sai an zo an yi kamar zaman magoci a gidan shi a ta guga zai tafi aikin hajji a ta waye ya kama hanya ba za ka ji labarinsa ba sai bayan wata biyu ko kunda za a je hajji a dawo ko tashi mu muna yara yana da tafi kusan kwana hamsin ake za ka tafi aikin hajji kafin a dawo gida ko to yanzu ba dan ya tafi aikin hajji suna tare kawai ina jirgi a zaune ta yi malam ku sai magana da shi kai abin da shi ne za a ga dole a tsinke ne to ɗinka a jirgi in za ta shi shi ne kawai amma kana sauka inda ka sauka a duniya kana fitowa a jirgi ita ɗinka ya dawo za ka shiga da abin da nake da mutanen ka za ka kira da kanka sauki magana mun sauka yanzu yanzu nan ko kasa ban taɓa ba haka ne kuna cikin magana kuna bidiyo kul kuna kallon juna har ka je ka da kullum kuna hira da shi haka babu wani damuwa ke haka kuma kaman kuna da rike ko to amma da fa to to shi ne to ga shi kenan dan idan ka baya ganin abu ba shi kaje ce babu wannan abun ba a ba za ka tsara ba ba za ka ce ba hujja ba da su ya ce wa zalika yuwasatillah mukabaratukum annadariya ana ganin waɗannan ne da hanyoyi abubuwa na ala na'urorin zamani tamarori da ire-iren su kawai mutane za a gaban ka urugu duk inda mutum ke a duniya ana tare ɗinsa ana ganin shi ga yanzu wani musifa a ɗauki wayar mutum a cire su masu man ko a saka waɗansu a ci gaba da amfani da ita to amma za a yi tarakin a kama mai wayar in dai an kunna wayar an sa sun ɗin kowaye duk inda yake za a same shi a duniya ba na yi ba to haka ilimi ne ba su ɗin ba ne ya zana wattawa sai wani ruwa ɗauke ta Allah ke kana ɗauke mu wata ko sai a cire su masu man sai a sai da mu wani sai sa su masu man sa to yana na inda je na bada su lambobi ana tiraki ta hanyar jami'an tsaro duk inda yake sai an same shi ta dan ba a ga dama ba an taɓa kawo mu ɗauko waya daga Imo aka samu wayar ayyusu fari kuma ake tirakin aka kawo wanda ya kuma da ku a ga ilimi so kuma haka ne abu yanzu a zo shi sa idan mu da suka yi nisa harkar ba sa rike waya yanzu ga duk wanda ake ga masa hara-hara a duniya za ga ta hanyar waya ake amfani da shi kwanaki lokacin farkon yakin a isra'ila da da mutanen hamas din nan na labanan lokaci ɗaya a cikin minti ɗaya sun kashe manyan kwamandojin hezbollah kusan gudun ɗari ta hanyar wayoyinsu eh kun manta ne lokaci ɗaya to aka boston ɗin su gaba ɗaya isa duk ta ga hanyoyi ne na wani abu da zamani wanda hankali ba zai kama shi ba amma yi mu da gobe da zamani da ilimi ya tabbatar da shi to shi na abin da wani ke nan a tukarai ta tirakin ba to shi ne tirakin da iya to haka ake to haka ai ba da sun ɗinsa ake amfani ba to shi ne in dai an yi lambobin jikin wasu shi kenan an gama da to sai fasali na burko ya ce alfasar sahis fasali na shida al'imanu bi kutubin lahi ta'ala yin imani da cewa Allah maɗaukacin sarki kai da tafai da saukarwa annabawa da kuma mabiyansu da tafai iri daban-daban dole ka yi imani cewa lalle Allah irin da fanni saukarwa annabawansa na fata an gane ya ce amma a cikin imani shi ne dole ka yadda yanzu tun daga turo manzan Allah to duk wani littafi an soke hukuncin su sai dai abu qur'ani amma ka yi imani akwai su sai dai aiki da abu da ke cikin kuma an soke sai dai ka bi qur'ani da abu da qur'ani ya kawo ina fata an gane ya ce ibnu muslimu bijami'i ma anallahu ta'ala min kutubi dole min kutubi dole ne imumini musulmi imani dukkan littafan da Allah saukarwa akan annabawansa wa ma ta ko ba da rusulihi min sufi da kuma abin da Allah saukarwa ɗansu manzanninsa na asuhu na ba ta gane wa annaha kalamullahi kuma kai da cewa duka waɗannan maganar Allah ce auhahu ila rusulihi Allah ya yi wahayin wannan zancen nashi zai tashi ga annabawansa yuballighu anhu dan su isar sako daga Allah shar'an wata shari'a da Allah ke so a faɗa wa bayinsa wa dinahu da kuma addininsa sai Allah tura ma annabi sai saukar mar da maganganun shi Allah dokokinsa da abin da za a bauta masa a cikin mutanen shi wannan annabi na fata an gane wa annaha azamuku hada al-kutub kuma kai imani cewa mafi girman mun tattafan da na zubar yace al-kutubul arba'a su da littafai guda hudu al-qur'an na farko al-karim ko yace almadar alamu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama alqur'ani littafin da aka sakarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi girman su gaba gida wattauratu da kuma at-taura al-munazzala ala bani nabiyullahi musa ta annabi musa alaihi salam والزبور لكم زبورا المدل على نبي الله داود لا النبي داود زبورا تا النبي داود akwai littafi da ake da masa zabura a yanzu to ba shi bane zuban sa annabi dauda ba ba shi bane na fata an gane ba shi bane zabura aka da cewa ne mai karatun zabura to wannan wani abu ne can da ba na annabi dauda din bane kuma ko shi din ka samu ya inganta ma shi ne to ba za ka yi aiki da abin da yake cikin sa ba a yanzu sai da ka bi abin da Qur'anin da manzon Allah ya kawo ya faɗa a cikin ina ba ta an gane ya ce wal injilu sai kuma injila almazal ala abdullahi wa rasulihi isa alaihi salam zaka saukar wa annabi isa bawan Allah manzon Allah to waɗannan sune manyan kafan da Allah saukar wa annabawa sun fi kowaɗanne girma a cikin su in ba haka ba suna nan da yawa ina fata an gane wa annal qur'anul karim kuma kai da cewa nan qur'ani mai girma a azama hadal kutu ya fi dukkan matsayin littafin gaba ɗaya girma da matsayi saboda darajar wanda ga safarwa shi qur'ani wa muhammadun alaihi kuma shi qur'ani shine mai cika bayani akan waɗancan da suka wuce gaba ɗaya abin da babu a waɗancan gibi gibi duk qur'ani ya shiga su gaba ɗaya kawo kisa addinin annabi muhammad shi ne cikakken addinin annabawa da suka gabata yasa ba mai shiga aljanna tun daga zamanin da manzon ya bayyana har ƙarshen duniya in ba ya bi addinin manzon Allah ba a yanzu a ce ga wani yana bin linjila ta annabi Isa kuma a ce da gaske ita din ce ba a canja ta ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala din ce babu canji yake aiki da abin da yake ciki idan ya mutu zai tafi wuta saboda ne an turo da annabin da ko annabi isan ne ya ginshi dole shi zai bi shi sa ƙarshen zamani annabi isa zai dawo manzon Allah ya faɗa mun yi imani in ya dawo kuma zai yi amfani da da Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah ba da linjila zai aiki na fata an gane ki za mu wani iskali har ka ce ai an ci babu wani annabi bayan annabi Muhammad eh haka ne gaskiya ne tawara ma shi annabi Isa ai ya zo kafin annabi Muhammad kuma ba mutuwa yi ba Allah ne ya ɗauki ya ce barrafa abullahu ilai ba kala faɗa ba ya ce wa ma qatalu wa ma salabu walakin shubbiha lahum barrafa abullahu ilai ba su kashe shi ba ba su gicciye shi ba kawai an musu fitan kwaci da wani ne bai kama da su tura su ba shi bane shi annabi Isa Allah ya ɗauke shi zuwa sama ko zai dawo a ƙarshen duniya zalla ya faɗa a hadisai ga kuma zai amfani da Qur'ani da hadisan manzon Allah shari'ar manzon Allah zai bi ba tashi ba kisa a yau duk wanda yake addini ba musulunci ba to Allah ya ce falai yuqbalallahu Allah ba zai karba masa wa man yabtaji gar islam dinan falai yuqbalahu aka la faɗa ko duk wanda yake wani addini ba musulunci ba to Allah ba zai karba zuwan manzon Allah ya zo da kowanne addini dole sai daga Qur'ani da hadisan manzon Allah daga shiga aljanna duk wanda ya mutu ba a kansu ba kawai dan wuta ne a yanki shi sa haramun ne ka ce kirista Allah ta kansa haram ne a musulunci bala ta la ta kansa dan dan wuta ne dan bane ta kansa ko kisa ne wani mamaki da kama muka tafi dan wata anguwa dan wani guri da aka nuna mu wai makamartar arnat a nan garin ne ba taba san ta ba ta kwanakin ga kamar gurin su ne ga sunan shi ne amma ba zai baka bakin ciki cewa mutanen mu ba tsakatin addini ga gidaje kuma a kewaye da gurin shi wani irin dabba ne makabartar arna kuma ka zo ka sai gida na kallon makabartar arna mahaukaci ne ke gunda ake azaba duk wanda ya mutu fa arna fa azaba ake masa shine musulunci kuma kana kallon sai baka da hankali ne kuma ka zo ka zauna ka da zuri aka haba ne wannan irin musulma ce wannan a in zaka sai idan ka tafi malaman addini ai shi san alari ka cewa wala ya illa lahu an yaf'ala fi'lan ya kashi ma bin nikra baya halatta ga musulmi baligi ne hankali ya aikata kowane irin aiki a duniya hatta ya allama hukumar sai ka tafi malam malam nan sai fili ne a guri kaza tunda wani addini sai kalla a mashara'ance me ya hukunci amma ka je ka ce mutum gida ka gina gida a wannan gurin akwai dan jajewa ne in manzon Allah na tafiya bulaguro ya shigo ta asalin gunda ka halakar da samudawa sai ce su habbai ai gaggawa a wuce saboda fushin Allah ne a gurin abubuwan su ne sai su wuce da gaggawa kar ku tsaya ma a samu wani ɗaushinan ba za a shafe ku ko ba haka bane kai kuma ka je ka san gida ba kawai sa'arra haba da shi Allah so yi eh a gaskiya ne ni ma da bayan ka ba zan siya ba ko ka san gida makabarta ha ina miki yace ina miki yace wana mu'min da muke soyayya shi ƙur'ani ya soke dukkan shari'a da aka kawo a cikin al-taura linjila zabura duk ƙur'ani ya soke ce nan sun kafa littafin da ake nufi duk wanda ya rayu akan cewa shi yanzu kirista ne yana riko da kirista da gasken gaske ko ba gaba ne ba suna kawo na ba suna nuna mutane wani shirme ta ce wai ai da kirista da yahudu ai suna kan addini ne na Allah haka zai ga maka ai daga sabaka saukar da ai ba a aikata to me yahuda ta mafuta na annabiwa musa to da su su waɗannan sun yi rayuwa da annabi musa ne su aka turowa ba su ba ne su su dole mutanen annabi muhammad ne suka masa kan gari masa daga su arna ne su ba musulmi ba ne yanzu a tunda da duka da qur'ani da at-taura da linjila da kutubu samawiyya ne to duka mu haɗa kai mana duk addinin Allah ne shi kirista bautar Allah yake kai ne musulmi bautar Allah yake kin yi abin faɗa mu haɗa kai ta da haɗu sai ka ce Allah shi ɗaya ne manzansa da ya kamata bi ne manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi shi kuma sai Allah ma uku ne ko bai da Annabi Muhammadu ba to za ka yana shi me haɗin ku da shi ku ce Allah kuna koyi ku ce kuna wani alaka ya je je kawai lakum dinuku ya addinin sa sai naka kada ran kada haka amma magana a ce a zauna a ba zai yi ya zauna a arnancinsa ya zauna a musuluncinsa in ya mutu ka yi shuru a ta zai zata saduwa da zaka ce to Allah ta gani zaka ce ya haƙuri ya haƙuri to babu ne suka ce ku yi haƙuri din ku yi haƙuri Allah shirya masu zuri'arsa wannan babu ne amma shi ka ce Allah jikansa to idan kuma dan hausa ne ba yanzu ka gaya wa arnan zari haka yadda ai ba haushe ne ai ba kai gwandara ba ai hausawa ne ai ka san su ma'ana su wai da sallah gwandon rawa shine fa gwandon da ake ce musu amma hausawa ne bai da wani yare in ba hausa ba a duniya ko ma ko zaka cikin kalan nan da saba goyi suwa ai hausawa ne fes hausawa to ka daga ta masa masa hoririya ai wai zai ga yau ba za ku fada fada da shi sai daga ta tobi addu'a Allah ya shiri zuri'a da ya bari ya zama gatan su ko kuma la ba ku hakuri sai an jima karka dogon magana kawai kalas shi ke an kuma ga ta Allah ta kan san kasa kai kuma ka shiga cikin matsala ko to duk wanda ya mutu duk da malaka an haga shi qur'ani ya soke dukkan littattafan da Allah saka su duk wani littafi da abin da ke cikin shari'a to zo qur'ani ya soke shi wa ahkamiha wa zalika li adillati al-aqliyya as-samawiyya wal adilla al-aqliyya al-atiyya yace waɗannan abin da ya faɗa cewa ƙur'ani shi ne shugaban littafin da Allah saukar a duniya kuma ƙur'ani ya soke duk abin da yake cikin littafin attaura linjila zabura don ku tabbace ya ce saboda ga hujjoji na ilimi wanda Allah ya saukar da su ƙur'ani hadisi kenan sannan kuma ga hujjoji ma na hankali kamar haka za su zo sati mai zuwa idan Allah samu larayi ina fata an gane to haka ashe kenan in ka gane wannan duk wanda ba musulmi ba sai dai a zauna a ƙasa ɗaya addini daban-daban al'umma daban-daban ya salam la ilaha illa to malam jaji ya ce a yi addu'a yanzu an ba shi labari ɗansa ya kare muna roƙon Allah ya ɗaura shi cikin sauƙi ya ba shi sauƙi da lafiya da shi ka fitar cikin gaga insha Allah Allah ko ba da haƙuri da juriyar wannan ifla'i da aka samu Allah bin biji kiyaye daga subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله